حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na takwas ga watan zulƙida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da shida ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin manzumatin nuniya ta al'imamun ƙahatani wadda muna bibiyar sharhin ƙutufin dawani na addoktor suhaimi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 37 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta baiti na 68 man ƙala inna hurufahu makhalukatun fala'anhu thumma hajurhu kulla awali ma'ana ƙarƙashin baitin da malam yake cewa duk wanda ya ce haruffan alƙur'ani halittarsu aka yi wannan ka la'ance shi kuma ka ƙaurace masa a kowane lokaci to a ƙarƙashin wannan malam ya yi dogon bayani game da la'ayun wato al-la'anul mutlaq da kuma al-la'anul mu'ayyan wato tsinewa wanda Allah ta'ala da manzansa suka tsinewa alal itlaq wannan ya halatta amma tsinewa wani mutum ayyananne saboda ya aikata wani aiki da an tsinewa masu irin wannan aikin wannan shine wanda malaman musulunci suka ce an hana shine la'adul mu'ayyan a kamar yadda waɗanda suke riya cewa alƙur'ani makhaluki ne ko haruffan alƙur'ani halittarsu aka yi ɗa'ifa ce daban-daban akwai jahamiya akwai da'ifa wadda take ta mu'tazila wayannan dukkaninsu suna da aqidar khalqul qur'an akwai wasu su ma wayanda suke ganin Allah wato Allah ta'ala ya halicci zancensa ne a iska jibril alaihi salam shi kuma ya ji wannan haruffan na alqur'ani daga kan iska ya isar da su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata ita ma wata da'ifa ce mai wannan aqidar dukkan waɗannan ɗa'ifofin waɗannan ƙungiyoyin da masu kamanceceniya da su duk gaba ɗaya sun sauɗe daga kan tafarki dukkaninsu ɓatattu ne kuma ainihin wato mabiya ne ga wato falsafa wato ta mutanen girka da rumawa don haka ne za ka samu gaba ɗaya littattafansu cike suke a wato a wannan babi wato da hayaniya da shirme kuma zai wahala ka ga wani ƙala Allahu ƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafansu kamar yadda muka karanta sai dai irin wannan maganganun na falsafa na mutanen Yunan da kuma ainihin wato Roman to irin waɗannan zaka samu cewa nal'anul jahamiya zamu iya tsine wa da'ifa jahamiya ko mu'tazila ko sauran da'ifofi na bid'a ana iya cewa duk la'anannu ne Allah ya la'ance su amma kuma ba a iya kama wani mutum ɗaya daga cikinsu a al'ance shi wannan bai halatta wato tsinewa wani mutum shi kaɗai har sai an samu hujja da ta tsayo a kan tsine masa sannan kuma ba a samu wata wato hanya da za a tunkuɗe shi buhar ba yanzu misali ba yanda ka iya dole ka ce tabbat ya da abi lahabin wa tab yanzu kaga wannan tsinuwa ce da la'anta da halaka ta tabbata ga abu lahab wannan kaga mutum ne guda ɗaya cikin kafirai da yawa Allah ta'ala ya ware shi ambaci sunansa da haka dan ka zo ka la'anci Abu Lahab ko ka ce Abu Lahab halakakke ne dan wuta ne ba za a ce ka aibata wani specific mutum kayi la'anul muayyan ba saboda wannan akwai hujja tsayayya daga alkur'ani da ta tabbatar da la'antarsa da watsewarsa da tambadewarsa wanda in ma kayi kai ma za ma ka samu lada ina fata an gane da haka da al'imamul ƙahatani ke cewa fal'anhu sun mahajurhu kulla awani yana nufin la'anul wato ba yana nufin la'anul mu'ayyan ba ba haka yake nufi ba domin inda la'anul mu'ayyan ne to ba daga nan bane kai inda la'anul mu'ayyan ya halatta to da Allah ta'ala bai hana annabi sallallahu alaihi wasallama la'antar wata kabila wadda ta yi ta'addancin kashe mahaddatan alkur'ani ba wanda mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yi wata guda tur yana yin alkunuti na tsinewa tsinuwa akan ri'il da zakwan wanda kuma babban laifin da suka yi ba karamin laifi bane laifi ne wanda yake ta'addanci ne mai girma domin kisan kai ta'addanci ne laifi ne mai girma to kuma ballantana kuma kashe mutane masu daraja masu amfani irin hafizan alkur'ani da haka annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya taba shi ya dinga ai wato ya dinga tsine musu tsawon wata guda har zuwa lokacin da ubangiji ta'ala abahu ya aibata shi akan wannan aiki da yake na alkunuti da fadin sa laysa laika min laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya kame daga tsine musu to da wannan ne malamai suke cewa yanzu kaga zaka iya cewa Allah ya tsinewa masu cin riba wannan zaka iya faɗin haka amma ba za a ce ai wane yana mu'amala da riba yana cin riba ka ce Allah ya tsine masa ba an fahimta ko da sauran misalan duk da muka kawo waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya tsine musu irin almusawwirin la'ana Allahu almusawwirin irin la'ana Allahu alwasila wal mustawsila لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن لعن الله من لعن والديه وإن دكان kaga manzon Allah ya ce Allah ya tsine wanda yayi kaza Allah ya tsine wanda zabaha bi ghairi la wala an Allah man awa muhdithan wala an Allah man gayyara manar al-ard المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إرن حديث لعن الله الخمرة وعاسرها ومعتسرها وحاملها وساقيها وشاربها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها wannan kaga giya ce da dukkan wayanda suke da jibi da ita duk gaba ɗayan su aka ce tsinannu ne a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka kama wani mutum guda ɗaya ka tsine masa ba kamar yadda duk bayanai sun gabata akan cewa tsinuwa ta bai ɗaya ta gamayya wannan in mutane wato hanatsi ya ayyana wasu mutane la'anannu ne kai ma kana iya bin natsi ka la'ance su kamar fala'anatullahi alal kadibin kana iya cewa Allah ya tsine wa makareta Allah ya tsine wa makareta amma kuma ba za a samu wani yayi ƙarya ka ce masa tsinanne ba wannan duk ina jin bayani ne wanda ya gabata a darasin da muka karanta ba sai mun yi ta maimaita shi ba gaba ɗaya amma waɗanda tsinu wasu ta tabbata da nasti akan kansu irin fir'auna ai kaga wannan baka bukatar sai ka abin nan irin su qaruna da haman irin su abu jahal ubayy bin khalaf da ire-irensu cikin kafirai waɗannan ba su da sauran kima ko martaba matsalatul hajar to yau za mu karatu akan matsalar ƙauracewa ma'ana matsalar ƙauracewa ɗan bid'a matsalar ƙauracewa mai saɓan Allah alal mu'allif rahimahullahu ta'ala yace la talqa mubtadi'an wala mutazandiqa ko ba kwa kallo ne eh ai shi ne ba la talqa mubtadi'an wala mutazandiqa la talqa mubtadi'an wala mutazandiqa إلا بعبسة مالك الغضباني إلا بعبسة مالك الغضبان مالا yake cewa la talqa mubtadi'an la talqa mubtadi'an wala mutazandiqan illa bi'absati malik al-ghadbani wato kada ka hadu da dan bid'a kada ka hadu da zindiki illa bi'absati malik al-ghadbani face sai ka nuna fushinka da irin fushin wato bi absati da daure fuskar malikil gadbani irin wanda yake wato irin daure fuska da fushi na malikil gadbani wato irin wanda ya mallaki fushinsa din nan ma'ana duk sanda ka haɗu da ɗan bida ba wani sakamon fuska da zaka yi ba wani raha ba wani walwala ba wani tafawa wala muta zandikan haka duk sanda ka haɗu da wani zindiki to wannan shi ma duk sanda ka haɗu da shi kar ka haɗu da shi illa bi absati malikil gadbani sai da irin ɗaure fuskar nan da gimtsewa da shan kunu irin na wanda ya mallaki fushinsa ɗin nan irin wanda dai ba za ka kai duka ba amma da an ganka an san a fusace kake ina fata an gane da ya hange ka kai ma sai ya sha jinin jikinsa ya kauce dan bai ga fuska ba tattare da kai to wannan karatun shi ma za mu sha shi yau za mu ji yadda magana take shin kowane ɗan bid'a ne ko kuma akwai tafsiri tunda ya kawo ta a ƙarƙashin mas'alatul hajar mas'alar ƙauracewa to da ya kawo mas'alatul hajar kuma sai ya kawo wannan baitin ta la talqa mubtadi'an karka kuskura ka haɗu da wani wanda yake ma'abocin bid'a ɗan bid'a wala mutazandiqan ko wani zindiki zamu ji zindiki waye zindiki illa bi absati malikil gazbani sai da daure fuska da gimtse wannan irin wanda ya mallaki fushin sa al mubtadi'u wane ne ɗan bid'a huwa alladhi ittakhadha al bid'ata manhajan lahu shine wanda ya riki bid'a a matsayin manhajinsa shi ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ce manhajinsa ba shi bid'ar gaba daya a cikin ta yake tsundum ita ce manhajinsa kalintima'i ila dawa'ifil munharifa kamar jinginuwa zuwa ga wata kungiya cikin kungiyoyi karkatattu zuwa ga karkatattun dariƙo an addini waɗanda suka karkacewa addini wannan shi ake kira da ɗan bid'a wanda shi ya riƙe wata ƙungiya karkatacciya wadda ta saba wa addini shi kuma ita ya riƙe ta a matsayin ƙungiyarsa kuma yana ganin shi ɗanta ne yana jinginuwa zuwa gare ta wato buna manahijuha irin ƙungiyoyin da ake gina manhajinsu ala zalika lin hirafi akan irin wannan karkacewar daga tafarkin Allah walau kanu yad'una al-islam ko da ku irin kungiyoyi ne masu da'awar musulunci ai dukan kungiyoyin nan kowace tana jinginuwa zuwa ga musulunci suna da'awar musulunci duk dariqun nan suna jinginuwa zuwa ga addinin musulunci ina fata an gane da haka kaga kenan dukkanin su babu wanda yake da'awar kiristanci babu wanda yake da'awar yahudanci ko wani addini kowanne dai yana ganin shi musulmi ne fa innal mubtadi'a yanbaghi an tahjurahu haƙiƙa ɗan bid'a wanda ya riƙi bid'a a matsayin manhajinsa shi ba koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce manhajinsa ba ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ce makwafinsa ba a'a bid'a ce makwafinsa duk abin da zai yana yi ne gwargwadon abin da wannan kungiya da yake jinginuwa zuwa gare ta zo da shi na bid'a in ihu ta zo da shi a matsayin bin Allah za ka gan shi ta ihu ina fata an gane in tsalle wannan kungiya ta zo da shi a matsayin shi ne bin Allah maɗaukakin sarki za ka same shi da girmansa ƙila ma da tsufansa yana ta tiƙar rawa ko yana ta tsalle da haka shi ba ruwansa da annabi ya ce kawai wannan shugaban ƙungiyar ko kuma shehin wannan ɗariƙar kawai da shi yake koyi to wannan wanda yake nasabtuwa zuwa ga irin wannan irin wannan mubtadi dan bid'a din yambagi an tahjurahu yana dacewa a ce ka ƙaurace masa wa an tabta'i da anhu kuma ka nisance shi wa Allah tu'akilahu karka ci abinci da shi wa la tusharibahu karka shafura ko kunu tare da shi an gane to malam zai mana tafsiri yace wa amma man indahu shay'un min al-bid'i amma wanda yake da wani wani dan wani abu guda ɗaya ko biyu na bid'a walam takun albid'u manhajan lahu amma shi bai riki bid'a a matsayin manhajinsa ba amma dai zaka same shi dai a wani lokacin kawai yana yana wata bid'ar amma dai baya yana jin cewa shi yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin shi ahlus sunna ne mai koyi da manhajin annabi amma wani lokaci ko saboda raunin ilimi ko saboda raunin imani sai kuma ka same shi ya fada wata bid'a cikin bid'o'i ina fata an gane ana samun irin wannan ko to sai ke cewa amma man indahu shay'un min albid'i wanda yake da wata bid'a wa lam takun albid'u manhajan lahu amma ba bid'a bace manhajinsa daya wala yad'u ilaiha baya gayyatar mutane zuwa ga wannan bid'a baya kira zuwa gare ta fal aula to irin wannan abin da yafi dacewa adamu hijranihi kar a kaurace masa an gane ko yawa an same shi kila ya ɗanyi isbali wata rana sai aka ya saki wandonsa har ya wuce ya wuce idan sawu duk da gashi yana da awar sunna amma ga wata bid'a yana take wandonsa yake ne ka daina masa magana an gane ko sauran al'amuransa duk ga sunan sunna ce gashi nan kuma shi kansa bai nasabtuwa zuwa ga kowace kungiya bai nasabtuwa zuwa ga kowace dariƙa yana jin shi ahlus sunna ne mai bin annabi sallallahu alaihi wasallam mai bin alqur'ani da sunna ko yana da suna ko ba shi da suna ko ya an sa masa suna ko ba a sa masa suna ba kawai shi yana jin alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata shine tsarin rayuwarsa to amma kuma kash an same shi ga kuma wata bid'a yana yi amma fa bai ɗauki wannan bid'a ko bid'o'i a matsayin manhajinsa ba ɗaya sannan baya kiran mutane zuwa ga wannan bid'ar koda wanda yake yi din to irin wannan rashin ƙaurace masa shi yafi li'anna zalika domin ƙaurace masan yuslimuhu lil mubtadi'ati al mughraqina kamar miƙa shi kai zuwa ga cikakkun 'yan bid'a wanda sun nitse a bid'a in ya zama da kun zo ya zo wajen yan uwansa yana ganin kawai saboda yayi bid'a guda daya sai ya zo ka daina kula shi ya je majalisi aka daina kula shi ya je can aka daina kula shi a to ba mamaki kamar kana ba da tayinsa ga rikakkun yan bid'a su karbe shi da to kaga kai tunda sun ki karɓar ka ka je mun ji abin da ya same ka kawai ka dawo cikin mu ko dan ya baku haushi kila in ba in ba da ikhlasi ba sai ga kawai yau ganshi a koma ya ganshi da tasbaha a waya ko ganshi yana yana yana wani abu irin na bid'a saboda me kaga ku ne waɗanda kuka sallama shi zuwa can zuwa ga waɗanda su ba gefe-gefe suke bi ban sun nutse a cikin almuguraƙina waɗanda sun dilmiye a cikinta to kaga kenan ba za ka taimaki dan uwanka akan shedan ba sai dai ka taimaka wa ba za ka taimaki shedan akan dan uwanka ba sai dai ka taimaka dan uwanka akan shedan yanzu tunda wani abu yake yi guda ɗaya amma yana jin cewa yana tare da ku yana manhaji irin naku yana tafiya irin ta alkur'ani da sunna amma ga wata bid'a guda ɗaya shikenan sai a shirya wa'azin ƙasa a kansa a bid'antar da shi a daina masa magana a ɗauko dukkan hukunce hukuncen kasur gurman yan bid'a waɗanda suka sha suka yi tatil suka nutse a cikin ta sai a ɗora shi a wannan sikelin to in kuka ce za ku yi masa haka za ku rasa shi domin zai koma can in ma an yi sa'a ya koma can auli a adayil islam ko ya je a layin da makiya addinin musulunci in kun tuna kissar ka'ab abin da ya faru kenan duk da cewa kissar ka'ab wata jarabawa ce mai girma tana da tsayi amma lokacin da annabi ya ce a daina masa magana a kaurace masa malam zai kawo mana misalin ka'ab kissar ka'ab a cikin karatunmu na yau da annabi ya ce a kaurace masa sai da aka yi kwana hamsin ba a masa magana ai an mata yi ya ce wata rana ya je kasuwa ba musulmin da zai wa sallama ya ansa ya ce a kowane ɗan uwansa ne kuma tare suka tashi mutuminsa ne amma da ya je ma sallama ya ce wallahi ni ban sani ba ko leɓansa ya ma motsa wajen amsa min sallama ya ce na ce amma dai ka san ina san Allah da manzansa a nan ne ya ce a to ya sani ya amsar da ya ba shi ke ya taso dai shi ma gwiwa a sace yana zuwa kasuwa kawai ya ji wasu daga gasasina ana ca kai ne wanda aka ce muhammadu ya yi maka ya sa an maka an yi fatali da kai an yi kaza ka dawo cikin mu kawai za mu karrama ka za mu girmama ka za mu baka kuɗi za mu yi maka kaza aka aiko mata wasiƙa ya yi rigda ma ya bar addini ka'ab ya ce wannan shine bala'i mafi girma fiye da wanda nake ciki ya ce nan take ya ɗauki wannan takarda ya je ya samu irin irin obun ko kuma irin irin abin nan din mai abin nan wato tanderu inda ake gasa ko inda kasko inda ake soya abu ya je kona takardar a ciki so akwai wanda kuna kwaye ma baya wasu za su ce dawo cikin mu yanzu yan bazatan nan yanda wani dawa ba wani karatun kirki ne da shi ba na ba ta gane to ala ayi halin wannan ana nuna maka yanda ake mu'amalantar irin wannan mas'ala fa idza kana mimman waqa'a fi ba'd al akhta in ya zama mutum ne daga cikin waɗanda suka fada wasu kusakurai aw tawilat ko suka fada cikin wasu tawile tawile aw al bid'i ko suka fada cikin wasu bid'o'i walam takun al bid'u walam takun tilkal bida'u manhajan lahu ana sake gaya ba amma fa didda ya fada cikin wasu kusakurai ya fada cikin wasu tawile tawile didda ya fada cikin wasu bid'o'i amma fa shi har yanzu bai yarda bid'a ita ce manhajinsa ba lam takun tilkal bida'u manhajan lahu yatabannahu bai dauki wannan bid'a hanya ta bid'a bai dauki bid'o'in a matsayin manhajinsa ba wanda yake jinginuwa da shi wa yunafiha anhu kuma yake ba da kariya ga wannan manhajin falayan ɗabika alaihi hadhal amru wannan al'amari na wannan baiti ba zai ɗabbaƙu ba a kansa wa huwal hijranu shine ƙaurace masa waliƙiraru fi wajahihi da kuma tabbatar da ƙaurace masa a gaban fuskarsa wato a gabansa walbu'udu anhu da kuma nisantarsa wata jannibuhu da nisantarsa dai har wa yau wa adamu mukhalaqati da rashin yin hulɗa ko mu'amala da shi baya cikin wa'anda tunda shi ba ya jingir ba wai shi yana kirari da bid'a yana jinginuwa zuwa gare ta yana tabajjuji da ita kanta bid'a ba haka ba kawai dai ya fada wata zamiya ta dauke shi ko shi a wajensa wannan abun bai dauka bid'a bane yana yi ko kuma ya san bid'an ne amma dai zamiya ta ɗauke shi gashi yana yi amma bai ɗauki wannan bid'ar a matsayin wani manhajinsa ba wanda har zai zo ya iya kare wannan bid'ar ya kuma dinga ainihin wato jinginuwa da ita ba to wannan baya cikin wanda ya kamata a ce an ƙaurace masa an nisance shi an ƙi yin hulɗa da shi musamman 'yan uwa matasa kuma matasa masu kishin addini Allah ya ƙara musu imani musamman a wannan lokacin da muke tafiya muke muke rayuwa a ciki irin wannan karatun da wannan bayanin ana buƙatar sa sosai ana buƙatar sa sosai shi yasa a doktor Suhaimi sai ya ce fal mas'alatu wannan mas'ala fiha tafsilun game da kauracewa mutumin da yake bid'a ko dan bid'a fiha tafsilun akwai ƙarin bayani da fashin baki a cikin wannan mas'ala ammal mutazandiku fa hadha yuhjaru qawlan wahidan amma zindiki wannan ana kaurace masa qawlan wahidan mutumin da zai dinga fitowa yana kilemin yana cewa shi Allah ne a wannan ai kaga baka wannan ba bid'a bace wannan zindikanci kenan wannan wajibi ne a kaurace masa mutum yana fitsari yana kashi yana bacci yana yawon bacci ya fito ya ce shi Allah ne to irin wanda yake zindiki fa hadha yuhjaru wannan ana kaurace masa qaulan wahidan wal mutazandiqu wane ne zindiki huwa al munsalihu min addini shine wanda yake salibewa daga addini yanda kaga muciji yakan salibe daga saɓasa to haka shi ma yake salibewa daga cikin addini minan lazina in baka san zindiki ba yana daga cikin waɗanda ya stahillu na ma harrama Allah yana cikin mutanen da suke halatta abin da Allah ya haramta wa yunkiruna ba'da ma huwa ma'lumun min ad-din bid-darura kuma zaka sami zindiki shine wanda yake musun abinda wato saninsa a addini larura ne yanzu wanda zai ce hadisan annabi duk ƙarya ne wannan ai zindiki ne abinda sanin wannan a addini larura ne amma kan rushe suka ce babu au tariki salati ko kuma wanda yake tariku sala baya sallah au na hawi zalika ko makamancin wannan irin waɗannan laifinsu ya wuce irin wanda kake tsammani wayannan ba ana ƙaurace musu ƙaulan wahidan duk mutumin da ya salibe daga addini kawai yana amsa sunan addini ne da baki amma tun ya bar addini wannan ana ƙaurace masa wanda da yake halatta abin da Allah ya haramta ko ya musun abin da saninsa a addini larura ne kamar yadda cin abinci larura ne shan abin sha larura ne bacci larura ne hamma larura ne dariya kuka duk wa'annan larura ne to haka sanin wannan abu a addini larura ne amma yazo ya ce shi bai yadda ba wannan shine zindiki to shi zindiki kaurace masa wajibi ne kaulan wahidan wal mubtadi'u shi ku dan bid'a walau lam yakun mutazandikan ko da bai zama zindiki ba domin akwai bid'ar da take kaiwa matukar wato take kaiwa wani mataki da mai ita zai zama zindiki to sai malaka ta wal mubtadi'u shi dan bid'a walau lam yakun mutazandikan wai ko da bai zama zindiki ba iza kanatil bid'atu manhajuhu inda ya zama bid'a ita ce manhajinsa wa ɗabiƙuhu ita ce abinda bai rabuwa da ita wa manhaju hayatihi bid'a ita ce tsarin rayuwarsa falwajibu albu'udu anhu wannan wajibi ne shi ma nisance shi mai fada da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mai fada da masu riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi zurfi bid'a kawai ita ce addini shi a wajensa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce a bar fada ita ce a bar ayaka to wannan wajibi ne a kaurace masa me yasa malai ce li Allah takthura sawaduhu dan kan jama'a sa su yawa saboda aka ci gaba da mu'amala da shi aka ana haba haba da shi ana nuna ba komai to akwai mutanen da su kuma jahilai ne mutanen da ba su da ilimi na addini ganin ka tare da wannan zai nuna kamar ba mai haɗari ba ne wannan kamar ba mai illa ba ne ila wata ran yana bayani ko yana wa'azi ma sai su zo su rabo kusa da shi su ce sun zo su ji wa'azi to amma an aka ga duk wasu mutanen kirki sun daina mu'amala da shi sun kaurace masa mutane za su ce kai tun da kaga malam wani ba a su malam wani fa su malam wani su wani su wani duk fa malaman da muke da su a unguwan nan ko a garin nan duk fa ba mai kula shi ba mai hulɗa da shi to kaga wannan akalla an kassara shi an hana yaɗuwar wannan barna tasa wali Allah ta ta'affara kuma dan kada wannan bid'a tasa ta yi tasiri au ta ta'azza ko wali Allah ta ta'affara aw ta ta'azza bi bid'atihi wato wannan wajibi ne a kaurace masa dan kada jama'arsa su yawa li Allah ta ta'affara dan kai kanka kakka tasirantu in ka ce za ka yi mu'amala da shi aw ta ta'azza bi bid'atihi ko kuma ka dinga cutuwa da bid'arsa ga mutum kiri-kiri ya fito yana yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ka kaurace masa shikenan qala ghayru wahidin min as-salaf da yawa daga cikin magabata sun ce la tujali su ahlal ahwa kar ku zauna da ma'abuta san zuciya su ne yan bid'a wala tujadiluhum kuma kar ku jayayya da su a addini duk wanda wannan dan bid'a ne kuma ya riki bid'a manhajinsa to wannan kar ka bata kanka lokaci ka ce ka zo ku tattauna ko ka zo ku yi mujadala da shi fa inni la amanu an yagamisukum fi dalalatim yace domin ni ba ni da tabbas ina tsoron kada su nitsar da ku cikin batansu aw yalbisu alaikum ma kuntum ta'rifuna ko kuma su cakuɗa muku abin da da kun san shi ku zo kuma duk ku samu kanku cikin rudani da rikici ka duba sunan darimi a hadithi na 401 ko da biyar ko shafi na 405 a cikin da kuma albida'u libn waddah shafi na 119 za ga wannan bayanin cewa a kauracewa ainihin wato ahlul ahwa kuma kar ayi mujadala da su kuma domin ba a da aminci za su iya nitsa mutum cikin bata ba tare da ya farga ba ko kuma su cakuɗa masa gaskiyar da ya sani inda ma ja a ba'adul mubtadi'ati yayin da wata rana wani daga cikin yan bid'a ya zo ila muhammad ibn sirina ya zo wajen babban tabi'i muhammad ibn sirina rahimahullah qalu sai suka ce almajiran muhammad ibn sirina suka ce ya aba ya aba bakrin nuridu an taqra an naqra alayka ayatan min kitabillah a kai su yan bid'an ne da suka zo wasu ne daga cikin yan bid'a suka zo wajen Muhammad ibn Sirin qalu sai suka ce ya Ababakari alkunya suke nan ya kai Ababakari nuridu an naqra alayka ayatan min kitabillah muna so mu dan karanta maka wata aya cikin littafin Allah ƙala la ya ce a bana bukata an gane ko ya ce a wala ayatan ni ko aya ɗaya bana bukata ƙalu suka ce fa hadithan min ahadith rasulillah to kaɗan saurare mu mu karanta maka ko da hadisi ne ɗaya daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ƙala lahum sai ce da su wala hadisin ku bari ni ko hadisin guda ɗaya bana so ku karanta mu imma an ta kharuju ko ku tashi ku fita au akhruja ko ni in tashin ba ku guri tattaunawa da ku ba shi da amfani dawo ko ku tashi ku tafi ko kuma ni in tashin ba ku guri faqala lahu ba'dul jalisin wasu daga cikin mazauna wanda suke zama suke zauna a majalisin a majalisin sai suka ce ya ababakar ya kai ababakar halla sami'ta minhum shay'an min alqur'ani aw sunnah me ya hana ka saurare su mana ka ji wani abu daga alkur'ani ko kuma ka ji wani abu daga sunna qal muhammad ibn sirin yace aksha an asma'a shay'an min bid'ihim ina tsoron naji tsoron kada in ji wani abu daga bid'ar su fataqarrafi kalbi wannan abun ya zauna min a zuciyata ka duba irin muhammad ibn sirin yace ba zai zauna da dan bid'a ba ba zai tattauna da shi ba me yasa albajiran suka ce akan wakan lawo ya ba za ka zauna da shi ba ko da aya ɗaya karanta maka a ji bayanin da zai a kanta ko hadisi ya ce a ce gaskiya ba na son sauraro su ina jin tsoron kada in saurari wata bid'a cikin bid'o'insu kuma abin ya zama ya yi min tasiri ya zauna min a cikin zuciya ya khafu ala nafsihi min shubahihim ka duba muhammad bin sirina yana tsoro akan kansa daga shubuhohin yan bid'a domin sun kware sun gwanance game da yada shubuha kuma ko na yau ɗin kake saurara sai ka ji sun yi wata magana ta falsafa ta hankali an jiho wata shubha sai mai karamin ilimi sai ya samu confusion eh kuma kaga haka ne fa kuma wa huwa man huwa fil imamati wa taqwa shi Muhammad bin Sirin ka san waye wane ne shi a abin da ya shafi jagoranci na addini wane ne shi a takawa amma ya kyamaci zama da yan bid'a saboda mutane ne da ba za su taba yarda da kai ba to don me za ka ɓata lokacinka a kansu ko da kana kan gaskiya in ma suka zo kawai ja'in ja za a yi ta yi su dama sun tara shubuhohi a zo a yi ta musu da su wannan shine su abin da suka sa a gaba shi sa muhammad bin siri ne ce gaskiya ina tsoron kada su fesa min wata shubuha ta zo ta zauna min a zuciya ba bukatar in tattauna da su wa hadha imamu malik to ga kuma imam malik imamu darul hijira inda ma ja'ahu mubtadi'un lokacin da wata rana wani dan bid'a ya zo wajen Imam Malik qala yana zuwa sai ya jeho wata shubha sai ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa ubangiji mai rahama ya ce ya daidaita al arshi an gane ko fa kaifa stawa ya ya daidaita qala Imam Malik ya ce al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib والسؤال عنه بدعة ثم أمر بإخراجه من المجلس Imam Malik yake cewa istiwa'i da Allah ya ce ya daidaita al'arshi daidaita abu ne sananne amma irin daidaitar Ubangiji ba wanda ya santa imani da cewa Ubangiji ya daidaita al'arshi wajibi ne tambaya game da yaya ya daidaita wannan tambaya ta bid'a ce yace kai ku fitar mun da shi daga majalisin aka yi kama kawa kai fitar da shi daga cikin majalisin imam malik wa atharu salafi fi hadha al-babi kathiratun abubuwan da aka ruwaito daga salaf magabata a wannan babi abubuwa ne masu tarin yawa wa hadha yandabiqu ala al-mubtadi'ati al-muta'assilin fil bid'i to irin wannan hukuncin da kaji Muhammad bin Sirin ya ce ba zai zauna da su ba Imam Malik kuma bayan an tambayar bayan ya bada amsa ya ce a fitar mar da wannan dan bid'a to da kuma irin wannan daga cikin magabata an samu irin wannan da dama yace to irin wannan hukuncin yana ɗabbaƙuwa ne akan yan bid'a na asali wanda suka ɗauko bid'a daga tushe an gane ko yan ɗabiku irin wannan hukuncin ana ɗabbaka shi ne alal mubtadi'ati akan yan bid'a al muta'assilina waɗanda suke bid'arsu daga tushe fil bida'i a cikin bid'a amma ladina wujidat indahum ba'd al-akhta'i al-bid'iyya amma dan waɗanda kawai ake samun su da wasu ƴan kurakurai na bid'a an gane ko a yanzu ka karanta ihya'us sunna na Shehu Usman dan Fodiyo in ka dinga jin kowane babi sai da ya kawo wato sunnatul muhammadiyya da kuma bid'u shaytaniyya kowane babi har alwala wanda in kana yi sai ka kai ma wata rana fa ka fada a nan ba yanzu cikin abubuwan da Shehu Usman dan Fodiyo ya kawo na bid'a akwai barnar ruwa ka ware famfo kai alwala rabin bokiti a alwala duk da yanzu ana dan wahalar ruwa na ga ana tattalawa ko an gane ko to sai yake cewa amma wanda aka same shi da wasu 'yan kusakurai na bid'a wahiyar laisar manhajar lahu ana ƙara mai mai amma ba bid'an nan ba manhajinsa ba ne kowa ya san duk wanda zai mai adalci ya san bid'a ba manhajinsa ba ne amma dai a matsayinsa na ɗan adam yau da kullum yau kam ya faɗa shi ma cikin tarkon bid'a gashi an same shi da wani kuskure na bid'a bayan bagi taraffuku ma'ahu irin wa'inda aka same su da irin wannan kusakuran ya kamata a tausasa musu wal hikimatu ya kamata a mu'amalance su da hikima la'allahum yatubuna domin watakila za su tuba wa yarji'una su dawo aka an samu mutum gashi dai ahlus sunna ne amma sai fada bid'a sai a zaunar da shi a ce akarawan kallawo kuma ya haka kaza kaza kaza ka san ku abu kaza malamai sun bid'antar da mai yin sa sun ce bid'a ne a gaya man maganganu cikin tausasawa a kawo mar dalilai da nasoshi in mai ido ne a kawo mai littafan malamai da suka yi wannan maganganun akan haka watakila in Allah ya so shi da rahama sai ya tuba ya dawo daga wannan kila ba za ka ƙara gani yayi wannan bid'a ba kila ko da iliminsa bai kai ba bai san cewa wannan abin bid'a ba ne ko kuma ya san bid'an ne amma bai dauka tana da ƙarfi kamar haka misali na ba ta gane to irin wa'annan wa'anda ahlus sunna ne akan tafarkin alqur'ani da suna suke tafiya amma sai suka yi tuntube suka fada bid'a to irin wannan mu'amalanta su ya sha bamban da wanda shi can dama a ciki aka haife shi a ciki ya tashi kuma yana intima'i zuwa ga ita kanta bid'a yana kuma kira gari gari ƙauyuka yana tabi yana kiran mutane zuwa ga wannan bid'a wannan yana da bambanci da shi wannan wanda kuskure aka samu ya fada bid'a ba zai yi ban ka kama lasifika wajen yi musu martani ko raddi ya zama da wancan dan bid'a na asali da wanda tuntube aka samu ya fada bid'a duka musu kudin gore iri da amma man asarra amma wanda ya toge wa rafada sama alkitabi was sunna yayi watsi da sauraron alqur'ani da sunna wa asarra ala bid'atihi ya toge akan bid'arsa fa hadha yutraku wa yuhjaru wala karamata lahu koda bai intima'i zuwa ga wata kungiya ta bid'a ba koda bai dauki bid'a a matsayin manhajinsa ba sai aka zaunar da shi cikin dukkan girmamawa cikin dukkan mutuntawa da usulubi mai kyau aka nuna masa wannan abu da yake yi fa bid'a ne ga dalilai daga alkur'ani ga dalilai daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ga maganganun magabata akan haka amma ya toge yayi watsi da ayoyin da aka gaya masa na alkur'ani yayi watsi da sunnar da aka gaya masa wa asarra ala bid'ati kawai ya ci gaba da bid'arsa to fa hadha yutraku wannan shi ma za a watsar da shi wa yuhjaru za a kaurace masa wala karamata ba shi da sauran daraja ba shi da wata kima thumma aidan sannan mala yace har wa yau yura'a fi hadha alhajri wajen wannan kauracewa wanda aka ganshi yana bid'a ana la'akari da almasalihu wal mafasidu ana kallon kauracewar me zai jawo na maslaha ko kuma me zai jawo na mafsada na barna duk a matsayin mutum na mai hikima a matsayin mutum na mai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hikima wajen da'awa ya fi kowa sanin yadda ake kira ba karatu ba akwai kuma fiqhu da'awa yanzu dai gashi ya tabbata wannan ya kamata a kaurace masa dan bid'a ne to amma sai a kalli menene masalih na kaurace masa menene masalih na kin ƙaurace masa in an ƙaurace masa wa'annan mafasid ne za su biyo baya fa in kana hajruhu idan ƙaurace masa qad yuqi'ahu zai jefa shi fi ma huwa azamu zuwa ga abin da ya mafi abin da aka kaurace dan aka kaurace masa dan shi girma aw yatakassara sawa bihi sawadu a ada'i ahli sunna ko kuma zai ƙara yawan masu kin ahli sunna ma'ana zai koma can an gane ko sai ka kalli wannan ahli sunna kamata ya zama fadinun ya zama mutum wayayye kar ka samu kida humanci ta tare da kai kullun so kake ku ƙara yawa ku yi yawa ba ku ragu ba to yanzu ga wani a cikin ku yake amma yayi bida kuma kila an yi yadda yadda za a fahimta da shi ya toge duk da an ce a ƙaurace masa to sai a kalli me zai jawo in an ƙaurace masa idan aka ga ƙaurace masa zai jawo maƙiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su ƙara yawa domin zai koma cikinsu su fayan bagi adamul hajari to a nan ya kamata kar a ƙaurace din to a nan ne sai wani ya ce ai gashi nan an ga kaza sai kuma kai kuma da kake ƙaurace wa kai amfani da wannan karatun sai a dinga ganin kai ma ai ka fiye sassauci ko kai ma dan bid'a ne sai a bid'antar da kai kai kanka musamman yanzu zaka dinga jin irin wannan hamajiya din zafi da zaka dinga jin ana ta abun nan da haka in mutum bai bi wannan in ma ba wannan yanzu da irin wannan usulubin zafin ake kila da majalisin nan za ka samu mutane bai zuwa su yawa a ciki ka za mu an cika saboda wani shi ya ɗauka karatu caji shine kawai karatu wani ya ɗauka a zo a yi ta fama a yi ta yi wanda shi ba lalle ba da shi ma mai yin da gaske yake a yi kabbara a kabbara guri ya ɗinki a tsine wa mutane a la'anci mutane a ɗauki mutane gungu guda a jefa su ta jahannama an gane ko da zabi da ga wani an same shi duk ya cika sharaɗin da ya kamata a ƙaurace masa to amma sai aka ce duk da haka a kalli menene masalhar ƙaurace masan ƙaurace masan kuma me zai haifar na ɓarna sai aka gan an ƙaurace masa to fa dama ba wani zurfi yayi ba a cikin tafiyar in an kaurace masa dama ba wani ilimi yake da shi ba mai zurfi wannan zai sa yayi dikamfin ya koma wajen masu fada da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan rashin kaurace masa shi yafi dacewa li'alla ya tadarrara bihil muslimuna domin kada sauran musulmi su cutu da shi wa in kana al-hajru yu'athiru fihi wa yakuna sababan fi hidayatihi idan ku an gano ƙaurace masa zai matasiri wa ya kuna sababan fi hidayati ƙauracewa za ta zama dalilin shiryuwarsa fa innal aula hijranu to irin wannan abin da yafi dace a ƙaurace masa la'allahu yar'awi wataƙila ya tuba ko ka ce la'allahu yar'awi wataƙila ya daina ko ka ce la'allahu ya ra'awi watakila ya gyara halinsa duk kalmar ir'awa za ta iya ɗaukan wannan na fata gane da haka kaga kenan sai ka kalli wanda za ka ƙauracewa in an fahimci irin wanda an ƙaurace masa zai ƙara dugunzuma ya ma faɗa cikin makiya addini ko ya faɗa cikin masu faɗa da alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to rashin ƙaurace masa shi ya fi in ku an fahimci mutum ne wanda an kaurace masa zai sha jinin jikinsa ya ga kai wannan dalilin ne fa saboda bid'a kaza fa to kawai bari ya batta kamar yanda aka yi wasu abin nan Ka'ab bin Malik kuma wannan ya tsawatar da su abin ya shiga jikinsu ga kissoshin ma zai kawo mana sai ce wa qad adalla ala hadha min hadithataini wa qad wala wala adalla kai wala adalla ala hadha babu wani dalili da ya fi nuna wannan matsalar da muke tattaunawa min hadisa ta ne sama da wata hadisa wasu abubuwa guda biyu da suka faru shi zai nuna maka cewa ƙauracewar ita kanta sai an kalli maslahata ko rashin maslahata al'ula hadisa ta farko qissatu ka'ab ibn malik qissar ka'ab ibn malik wa sahibaihi da abokanan da abin ya shafi ya same su tare su so biyu murara ibn rabi'a da hilal bin umayya wayannan su ne su uku da ka'ab bin malik wayanda Allah ya ta'ala ya ce wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu innahu huwa tawwabur rahim wannan aya ta sauka akan wayannan mutane guda uku Hilal bin Umayya Murara da kuma Ka'ab bin, bin Malik to kissar Ka'ab bin Malikin da kuma wayannan sahabbai guda biyu radiyallahu anhum fa inna ma badara minhu domin lam yakun nifaqan domin abinda ya bayyana ya fito daga gare shi lam yakun nifaqan ba munafurci bane wala jahadan ba kuma musu bane wala inadan ba kuma taurin kai bane wala shay'an min zalika kai ba ɗaya bane daga cikin waɗannan abubuwan wa inna ma huwa taswifu kawai laifin da Ka'ab yayi taswifi an fahimta ai zanje ai zan je duk in kun karanta kissar Ka'ab bin Malik za ku ga haka lokacin da aka fita yakin yakin Tabuka ai anan kissar abin ya faru ko da aka je yakin Tabuka su su uku sai suka ki zuwa kuma in ka karanta kissar za ka ga sun tafi amma Ka'ab yana ta cewa ko in bi su ko in bi su to in na zauna ma me zan yi ina da abin hawa ina da kaza har ma ce ina ma dai na yi hakan ya ce har gari ya waye ina ta cewa ko dai in shirya kafin a fita bai iya tsayawa ya shirya ba har aka ce annabi da sahabbai sun fita bayan sun fitan ma ya ce ko in yi maza maza in shirya in riske su akan hanya wannan ko in yi ko in yi shine taswifi wannan jinkirtawar da ya ce har kuma rundunar annabi da sahabbai suka yi nisa wannan ya sa ka abu ya hakura da zuwa kaga rashin kaka rashin zuwansa yakin tabuka ba dan munafurci ba ne ba dan yana musan annabi sallallahu alaihi wasallam akan gaskiya bane ba taurin kai bane ba ɗaya daga cikin waɗannan bane kawai dai irin taswifi ne na zuciya zan yi ko in bari sai an jima ko in bari sai kaza wa kana kullu wahidin minhum kuma kowane ɗaya daga cikin su su ukun nan fa yatamanna lahu yatamanna annahu sharaka fi gazwati tabuka kowannen su babu wanda bai burin bayan rundunar ta tafi ina ma dai yayi musharaka yayi tarayya a wannan runduna ta tabuka kowannen su sai da ya ci burin ina ma dai bai yana zargin kansa yana da na sanin rashin bin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yakin tabuka lakin hasala shay'un min at-taswif wa at-ta'khir alladhi nadimu alai sai dai abin da ya faru wani abu ne na zanyi zanyi da kuma jinkiri wanda sun yi nadama akan wannan abu radiyallahu anhum wa ardahum haula thalatha waɗannan sahabbai guda uku alladhina qabala qabila Allahu tawbatahum wanda Allah ta'ala daga bisani daga baya ya karɓi tubansu su shine ayar da na kawo ala thalathati alladhina khulifu wa amruhum lam yakun mithla sha'ani ba'd ahli al-bid'ah da haka lamarin su Ka'ab bin Malik ba daidai yake da sha'anin wasu daga cikin yan bid'a ba wa ma'a zalika amma duk da yanayin irin laifin su Ka'ab bin Malik ba irin laifin wasu daga cikin yan bid'a bane amma duk da haka hujiru aka kaurace musu laifinsu ba su je yakin tabuka ba me yasa da suka zo kuma aka zo bayan annabi ya dawo daga yakin tabuka ai ba su kadai bane suna da yawa sauran duk kowa ya zo ya dan faffada abubuwan da zai kare kansa ko da ba gaskiya bane su da suka zo suka ce gaskiya za su ga annabi ka me yasa baka je yakin tabuka ba yace ya makin Allah ba ni da uzuri ba dalili ba ka da abun hawa yace a'a ya makin Allah akwai ba ka da wadata yace akwai ba ka da lafiya ce duk lafiya kalau ba komai ya makin Allah ya ce ga na iya zance da a gaban wani nake ba annabu ba da bayanin da zan yi sai ya gamsu da ni ya ce amma na gaya annabu gaskiya hilal bin umayya shi ma me zai sa baka fita ce ba komai ya ma'aikin Allah ka abin nan abin nan murara shi ma aka tambaye shi ce ba wani abu kaga duk da ba su je yakin tabuka ba kuma ba dan munafurci suka ki zuwa yakin tabuka ba bal ma sun yi burin ina ma sun je kuma sun yi dana sanin rashin zuwansu amma duk da haka Allah ya ce a ladabtar da su bayan annabi ya dawo aka ce a ƙaurace musu kar a yi musu magana har tsawon kwana hamsin kwana hamsin har daga ƙarshe ma aka ce su ƙaurace wa iyalansu me yasa aka ce a kaurace musu li anna fihi naf'al lahum domin a cikin kaurace musu akwai wani amfani gare su wa fihi tamhisul lahum kuma a cikin sa akwai kankarewa da share laifukan su wa kana sababan fi amanna Allahu alaihim bitauba kuma wannan kaurace musu shi ya jawo shine sababin Allah ya musu baiwa ya karbi tuban su suka yi ta hakuri Ka'ab ya ce sai ya zo kusa da annabi ya tada sallah zai wa annabi sallama ma sai ya ɗauke kan sai ya tada sallah kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ina kallonsa a sallar sai ga annabi ya ɗauke kai amma da na ɗan ɗauke kaina ta gefen ido sai ga annabi yana kallo na da na ɗan dawo da kaina sai annabi ya ɗauke kansa har kwana hamsin kaga ashe ƙauracewa mai laifi ana ƙauracewa wannan abu ne wanda yake tabbatacce a addini ko da ɗanka ne kai kai yana wata ɗabi'a mara kyau za ka iya ƙaurace masa sabida wani a cikin ƙaurace masa akwai fa'ida in dai ya haifu yau ya zo ya gaishe ka kai banza da shi gobe ya zo ce sanda zuwa baba kai rabu da shi ina kwana ka rabu da shi ina wuni ka rabu da shi ka daina sa shi aiki ina tabbatar masu ya taro ma kwamitin unguwarsa zuwa baka haƙuri in ko kaga ya sake shiga dawa to canja wannan usulubin ba irinsu ba ne an gane ko yawwa kaga ko a jikinsa kawai sabgarsa yake ta yi kawai wani lokaci ma har ya fara in zai shigo ya dinga fito a to kaga al'amarin na gani to zai ka canza shi sa aka ce ƙauracewar ana yin ta an ga a cikin ƙauracewa akwai matsala an gane ko akwai wanda kana masa ta cikin abin da Allah ta'ala ya ce kai wa matarka in ta yi ma laifi akwai wa hajji ruhunna wahajuruhunna fil madaji ko saboda haka akwai wannan hijiran din ana kallon sa wata tana kauracewa kuma sai kaga al'amarin ma ya ƙara kamari to kaga wannan salon bai mata baita sai ka canza wani na fata an gane to saboda haka wayannan sahabbai ga irin abin da suka yi amma aka ladabtar da su ta hanyar ƙaurace musu to ina ga kuma wani wanda yake ma'abocin bid'a in an ƙaurace musu aka ga wannan ƙauracewa ta taɓa shi har yana jin yanzu zan zo in yi wa wani sallama a cewa ba zai ansa ba zan zo wajen mutane kawai sai kowa ya tashi ya bani guri a ce to ai kai ma da kai sun maka wa'azi fa an ce maka abin da kake ba daidai bane ka ki ka daina to kuma shikenan ba za a lallaba na a hankali hatta ya hadiya lillahi ba an fahimta to kaga sai ya dawo aka ga da kansa kawai ya gyara ya daina to kaga kauracewa ta yi masa amfani to wannan shine abin da ake nufi da kauracewa insha Allah ina ganin sai mu tashi a tsaniya dan a ce lokaci yayi abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah